إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna 24 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 22 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na shida a cikin karatun littafin al-aqidatul wasitiyya wallafar al-imam ash-shaykh Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibnu abdulsalam ibnu abdullah ibnu taimiyyatar harrani allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidin talha ibnu ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar buhari kwatas a nan cikin garin bauchi muna yi allah subhanahu wa ta'ala godiya da nuna mana wannan lokaci mai albarka ya kuma sake dawowa da mu domin ci gaba da wannan darasi bayan dogon hutu da muka ɗauka tun kafin azumi har zuwa cikin azumi da kuma bayan azumi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da zamu ci gaba da karantawa Allah madaukakin sarki ya sa karatun namu ya dawo kenan kuma ya daurar da mu akan shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a kai tsaye insha Allah ta'ala zamu ci gaba daga inda muka tsaya a darasin mu na shi wannan littafi a darasin mu na baya muna kan ayan da Allah madaukakin sarki yake mana bayani dangane da siffansa ta ilimi fadinsa da ya ce ya alamu ma ya liju fil ardi wa ma ya khuruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya aruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir muna kan wannan aya da Allah yake siffanta kansa da ilimi inda Allah yake cewa ya alamu ma ya liju fil ard Allah madaukakin sarki ya san duk abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya khuruju minha ya san dukkanin abin da ke fitowa daga ƙasa wa ma yanzilu minas sama ya san duk abin da ke sassaukowa daga sama wa ma ya aruju fiha sannan kuma ya san duk abin da ke hauhawa zuwa sama Allah ya sani menene ke shiga cikin ƙasa na ruwa ruwa guda nawa ƙasa ke tsotsewa ruwa nawa ƙasa ke shanyewa ƙwaya nawa na ruwa sannan kuma me ke fitowa daga cikin ƙasa na tsirrai da kayan amfani da kayan alatu da kayan duk abin da ke fitowa daga cikin ƙasa Allah ya san menene ke shiga cikin ƙasa na gawawwaki da ake binnewa a cikin ƙasa da mutanen da suke mutuwa duka Allah tabaraka wata'ala yana sani wa ma yanzilu minas sama Allah ya san abin da ke sassaukowa daga sama na ruwan sama da arziki wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah ya san duk abin da ke saukowa daga sama na ruwa Allah ya san duk abin da ke sauka daga sama na arziki da yake rabawa zuwa ga bayinsa Allah ya san duk abubuwan da ke saukowa daga sama mala'ikun da suke sassaukowa duka Allah ya sani wa ma ya'ruju fiha Allah ya san abin da ke hauhawa zuwa sama kalmomin da mutane suke faɗi ayyukan mutane da ke haurawa sama tasbihi da zikiri da addu'o'i duka Allah madaukakin sarki yana sanar da su saboda faɗin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayar mun karanta ta a darasin mu na ƙarshe bala ya ci gaba da cewa da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين malam yace da faɗin Allah da yake cewa wa indahu mafatihul ghaib Allah yace mabuɗan gaibu suna wajen Allah mabuɗan gaibu suna ga Allah la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san waɗannan mabuɗan gaibu in ba Allah ba Allah shine kadai ya san waɗannan mabuɗai na gaibu ma'ana akwai wasu manya-manyan ilimomi wanda suke na gaibu ne su babu wanda ya san su in ba Allah ba shi kadai tabaraka wa ta'ala Allah shi ne kadai ya san waɗannan wato ainihin a maganganu na gaibu mabuɗan gaibu da dukkanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance kanshi da sani shi kadai subhanahu wa ta'ala kuma wannan dama ita ce aƙidar dukkanin musulmi cewa babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibu ba Allah ya ce da shi qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu ghaiba Allah ya ce ka ce ma mutane ba ina ce muku wai taskokin arzikin Allah yana wajena bane sannan kuma ban san gaibu ba Allah ya ce ka faɗa ma al'umarka ban ce muku taskan arzikin Allah na guna ba ma'ana ba ni ke ba da arziki ba wa ke ba da arziki Allah sannan kuma ban san gaibu ba Allah ya ce ma annabi ka faɗa musu haka saboda haka kenan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba duk wanda ya jingina mu annabi sallallahu alaihi wa sallama sanin gaibu to ya karyata alqur'ani ya kuma karyata shi karan kanshi manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka jama'a girmama annabi da mutunta annabi shine ka tsaye da annabi iya inda Allah ya tsaye da shi ka tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya inda ya tsaye da kansa kar ka wuce da shi in ka wuce da annabi matsayin da Allah ya ajiye shi ba girmama shi kai ba shirka kai shirka kai kamar yadda yanzu wani yana cewa wai duk tauhidinka in dai baka girmama annabi wuta zaka tafi wannan gaskiya ne haka kuma duk girmama annabinka in baka da tauhidi wallahi sai ka tafi wuta wannan ko shakka babu duk abin da ka yi in baka da tauhidi wallahi sai ka tafi wuta duk tauhidinka in baka girmama annabi ba za ka tafi wuta duk girmama annabinka in baka da tauhidi za ka tafi wuta wannan ko shakka babu ba wanda yake jayayya akan haka kuma galibi abin da mutane suka kasa fahimta musamman jahilai masu karyan son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine suna daukan cewa wai wutar da annabi matsayin da Allah ya ajiye shi wai wannan shine son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka bane ka tsai da annabi a iya inda Allah ya tsai da shi iya inda yace ku tsai da ni to wannan shine son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a muna fahimta ku san annabi kenan inda annabi ya tsai da kansa to baka fi annabin sanin darajar kansa ba baka fi Allah sanin waye annabi ba amma yace ga iya inda ya tsaye da shi Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon Allah bai da siffa ta ubangiji bai da siffa ta Allah to sai ka tsaye da shi a wannan wajen to wannan shine son annabi shine girmama annabi haɗe da tauhidi to in sun haɗu sai ka tafi aljanna wannan ita ce ka'ida saboda haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa inda kuma fatihul ghaibi la ya'lamuha illa ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah yace ka ce da su ba wanda a sama da ƙasa ya san gaibu in ba Allah ba ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa in ba Allah ba sune mafatihul ghaib mafatihul ghaib malamai suka ce kamar yadda ya zo a hadisi su ne abubuwa guda biyar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah azza wa jalla mabudan gaibu guda biyar ne wadda ba wanda ya san su in ba Allah ba shine ya karanto ayan alqur'ani ta suratul luqman da Allah yake cewa inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wayannan sune mabudan gaibu guda biyar inna allaha indahu ilmus sa'a Allah ya ce ka ce da su Allah shine ilimin tashin alkiyama ke wajensa ba wanda ya sani shi za a yi tashin alkiyama in ba Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi da malaika jibril yace da shi mata sa'a sai ce da shi me mal mas'ulu anha bi ya'lamu min as-sa'id sai yace da shi wadda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba mana kai mai tambayar baka sani ba shi ma wadda kake tambayar sa me bai sani ba to tunda baka san yaushe ne za a tashin alkiyama ba to fa akhbirni an amaratiya to faɗa min alamomin tashin kiyama kaga wannan kan Allah ya sanar da shi sai kuma ya ambata masa sannan Allah yana cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha Allah ya ce ka suna tambayanka dangane da tashin alkiyama wai yaushe ne kam za a tashi alkiyama Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Allah ya ce ka ce da su ilimin tashin alkiyama na wajen ubangiji na ba wanda isa ya bayyana alkiyamar ya bayyana lokacinta in ba Allah ba faqulat fi samawati wal ard Allah ya ce ilimin tashin alkiyama Allah ya ce garin da za a yi tashin alkiyama ya sanar wannan ilimin yayi masama da ƙasa nauyi ba za su iya dauka ba Allah ya ce la ta'tikum illa baghta alkiyama ba za ta zo muku ba face kwatsam ba aune Allah ya ce da annabi yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna ƙara tambayar ka kai ka ce kai din masani ne game da tashin alkiyama yadda suke tambayin ka yaushe za a tashi kiyama yaushe za a tashi kiyama Allah ya ce kul inna ma ilmuha inda Allah ce da su inda ilimin tashin alkiyama ne to yana wajen Allah amma ni kan ban sani ba kaga wannan shine mabudin gaibu na farko kenan inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaif Allah shi ke saukar da ruwan sama shine san yaushe za a yi ruwan sama a ina da ina da ina da ina yaushe za a fara ruwa yaushe ruwan zai dauke ruwa kwaya nawa zai sauka a waje kaza da waje kaza nawa ne zai za a yi shuka da shi nawa ne zai shige cikin ruwa nawa ne zai shige cikin kasa nawa ne za a tono shi a rijiya nawa ne za a yi kaza wa yunazzilul ghaif wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa ana iya scanning a gano namiji ne ko mace yan biyu ne ko yan uku ne ko yan kaza ne amma namiji ne eh to shin ma da gaske zai zo duniyar da rai ko ba zai zo ba ka ga duk wani lissafi zai ɗauri ne bayan ya zo duniya da rai ko in ya zo duniyar zai kwana sati nawa zai yi ko shekara nawa ko wata nawa malami ne shi mai tafsiri ne ko mai jan baki dan social media ne shi alhaji ne shi dan kasuwa ne ko dan siyasa liman ne shi ko ladan a ina zai firamarinsa ina zai sakandarinsa ina zai jami'ansa a wani gari zai rayu a wani gari zai mutu ba wanda ya sani in ba Allah ba Allah sai ya ce wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada sannan babu wata rai da ta san me zai faru da ita gobe ba wanda ya sani duk abin da yake faruwa to kai sai dai ka daura plan ɗinka Allah kuma in ya ga dama sai ya wargaza naka sai kuma ya tabbatar da nashi muna fahimta ku in Allah ya ga dama kuma sai taimake ka yadda kake so din sai ya faru wannan ganin daman ubangiji ne wasu lokutan nakan taso zan tawo masallacin nan na ɗauko littafi da komai zan tawo amma Allah bai sa za mu yi karatu ba sai wani abu ya juyar da ni wannan mata sha'una illa an sha Allah wani lokacin kuma sai na ga cewa gobe da asuba ina da uzuri mai karfi karatu ba zai yi ba Allah kuma sai kaddara wa mata sha'una illa an sha Allah ba wanda ya san me zai faru gobe yanzu kowa a cikin mu da yana da tsari yau haka ne ko dan kasuwa zuwa karfe 7 ko 8 zai tafi kasuwa zuwa karfe kaza zai tafi waje kaza ma'aikaci zai tafi aiki zuwa gu kaza zuwa gu kaza zuwa gu kaza kowa ya riga ya gama tsarawa amma ba lallai hakan ya faru ba in Allah ya ga dama a yau sai kwantar da kai asibiti wa ma zalika ala Allah bi aziz in Allah ya ga dama kan katima a yau sai ce malaika malaikan mutuwa wancan ina neman sa yau je ka dauko shi ba shikenan ba sannan Allah ya ce wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut ba wata ran da ta san a ina za ta mutu ba wanda ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah ya kaddara ajalin mutum a wani gari shi kuma yana rayuwa ne a wani gari to Allah sai ya tayar masa da wani aiki a wancan garin mai yiwa ma bai taba zuwa garin ba sai kuma ya isa garin sai Allah ya karbi ransa yana zaune kalau sai a ce da shi to za a yi bikin wani dan uwansa ko wani abokinsa a jigawa sai ta sheka mu hanya bai taba zuwa ba daga nan bauchi ya tashi tafi gombe bai taba zuwa ba ko ya tafi kano ko kaduna bai taba zuwa ba ajalinsa na can yana isa kuma mala'ikan mutuwa na jiran shi sai ya dauke shi mai yiwuwa kuma Allah ya kaddara ajalinsa na hanyar dawowa ne haka yana hanyar dawowa da kaduna da ya iso na baldo to anan ajalinsa yake sai ya hatsari sai ya mutu kaga wannan wa mata diri nafsun bi ayi ardi in ya san ajalinsa na can ajalinsa in yana na baldo zai kama hanya ba zai kama hanya ba amma haka Allah ya kaddara babu kuma yadda mutum ya iya Allah ka samu dace wannan su ne mafatihul ghaibi ba wanda ya san su in ba Allah ba Allah ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shine kadai ya san asalin hakikanin abin da ke kan tudu da abin da ke cikin teku duka Allah ya sani komai da komai wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha Allah ya ce babu wata wato ganye ba wani ganye da zai faɗo daga jikin bishiya ya faɗi ƙasa illa ya alamuha ba ce Allah ya san lokacin da wannan ganyen ya faɗi wala habbatin fi zulumatil ard babu wata ƙwaya da za a shuka ta a cikin duhun ƙasa can can ciki wala ratabin babu wani abu ɗanye wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana nan a rubuce a cikin littafi wadda yake mabayyani shine lauhul mahfuz duk abin da zai faru kafin ma ya faru Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir duk abin da zai faru da ku Allah ya ce a karan kanku ko a ƙasa Allah ya ce kafin mu halicci halittar da abin da zai faru da ita mu rubuta a littafi Allahu akbar saboda haka ba abin da Allah maɗaukakin sarki bai sani ba to kaga anan sai ce illa fi kitabin mubin to anan ne zaka ga akwai shubha da batattu suke kafawa musamman da ayan suratu yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin sai suka ce wai wai ma'anan wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin fi imamin mubin shine wa kullu shay'in dukkan komai da zai faru ilimin boyayye da bayyananne da gaibu da zahiri ahsaynahu mun tattara shi mun taskance shi fi imamin fi imamin mubin wai a zuciyan wani jagora mabayyani wai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shine cewa wai duk wani abin da yake na duniya ilimin gaibu gaba daya komai sama da ƙasa wai Allah ya tattare shi ya taskance shi a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fassara ce batacciya ba ita ce fassarar aya ba wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai da kuke ganin sa da wanda ya faru a baya da wanda ke faruwa yanzu da wanda zai faru nan gaba na zahiri da na batini wanda ku sani da wanda ba ku sani ba Allah yana cewa mun taskance shi mun rubuce shi a cikin littafi mabayyani fi imamin mubin ai fi kitabin mubin shine lawul mahfuz wannan ita ce fassarar sahabbai ita ce fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fassarar magabata na kwarai ba wani magabaci da taɓa fassara wannan ayar da cewa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wai yana nufin cewa wai dukkan komai mun taskance shi a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wanda ya taɓa yin wannan fassara Allah ta'ala ya samu dace malin ya ce wa ƙauluhu da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi wato kafin mu je ga wannan ayar ina ƙara maimaita mana abinda da yawan mutane ba su fahimta shi ne kamar yadda na ji wani cikin masu kira zuwa ga bid'a yana cewa wai wai me yasa ku salafawa wai idan aka ce annabi na da kaza wai sai ku ce wai bayi da shi duk abin da aka ce annabi yana da shi sai ku ce bayi da shi in an ce ya sani ku ce bai sani ba don me yasa har yi ma mala albani zariya ƙarya wai cewa mala albani ya ce wai ba wani hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi falalan annabawa wai don haka ba hujjan da za a faɗa haka wannan magana ce ta ƙarya mala albani bai taɓa faɗin wannan maganar ba kuma muna ƙalubalantarsa in ya isa ya kawo inda bidiyon mala albani ya faɗa abinda mutane suka kasa ganewa shine idan ka ce annabi na da kaza mu karan farko ba cewa muke bayi da shi ba cewa muke ina Allah ya ce annabi yana da shi ina annabi ya ce yana da shi Allah ya samu na fahimta in ka ce annabi na da kaza ya san kaza sai mu ce a ina Allah ya ce ya sani a ina annabi ya ce ni na san kaza ita ce tambayar mu idan baka da hujja qur'ani da hadisi to ka kama bakin ka kai shiru wannan molan kanka ne ko na shehin ka mu kuma bamu bukatan shi addini bamu bukatan sa saboda baka fi annabi sanin kansa ba baka fi Allah sanin annabi ba haka ne ko baka ba to in dai in dai Allah bai ce annabi na da kaza ba manzo Allah bai ce yana da kaza ba to waye kai kuma da zaka zo ka ce annabi na da siffa kaza kuma mu yadda da kai waye kai kai ba kowa bane kai ba kowa ba ne to amma ba wadda yake musun cewa annabi yana da daraja a wajen Allah ga annabi Musa da annabi Isa ba da basu kai Allah ba su kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ba Allah yana ce ma annabi Musa ya ayyuha allazina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu yace mi wa kana inda Allah wajiha Allah yana cewa annabi Musa yana da matsayi a wajen Allah yana da daraja a gun Allah annabi isa allah yana kiran shi da mai wajihan fi duniya wal akhirati wa min al muqarrabin mai matsayi ne shi mai alfarma ne shi a wajen allah duniya da lahira sannan yana cikin makusanta ubangiji wannan annabi musa da isa fa kenan wanda ba su kai annabi daraja ba to kuma ina ga manzon allah din shi garan kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ga kuma shi mai gidan gaba daya kaga yaushe hankali zai karbi cewa wai wani wai musulmi wai ya ce wai manzala wai ba shi bane mafificin annabawa a ina za a samu wannan karatun a ina za a samu wannan karatun sai dai da yake dama ita bidi'a kasuwanta baya ci sai an yi ma Allah ƙarya sai an yi ma manzala sallallahu alaihi wasallam ƙarya sai an yi ma malaman musulunci da ahlus sunna ƙarya in dai ba yi haka ba to kasuwar bidi'a ba za ta ci ba kasuwar bidi'a ba za ta ci ba ga ayin ƙur'anin nan in da a fassara ta a miƙe yadda Allah ya saukar da ita to bid'a ba za ta samu wajen zama ba da haka sai an markwada ta an sa mata son zuciya ga hadisin manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama in aka fassara shi a miƙe bid'a ba za ta samu wajen zama ba ga maganar da malamai suka yi nan kowane lafiyayyen hankali ya fahimci ga abin da ake nufi to in ba a juya maganar aka mata mummunan fassara ba aka yi ƙarya ba to bid'a ba za ta samu gun zama ba saboda haka kasuwar bid'a tana ci ne idan an yi ma Allah ƙarya an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya an yi ma malaman musulunci ƙarya to anan kasuwar bid'a take ci anan ne bid'a kasuwar ta take ci Allah ka sa mu dace shi yasa ahlus sunna mu sani cewa sunna ba ta yiwuwa sai da ilimi sunna ba ta yiwuwa dole sai da ilimi ina yau maimaita mana wannan mafi karanci a rayuwarka mafi karanci a ce a sati kana da majalisi ko da guda ɗaya da kake zuwa ɗaukan karatu a gaban malami ba wanda kake zuwa jin wa'azi ba wannan daban yake majalisi na ɗaukan karatu wadda za ka buɗe littafi kai wannan karatun naka ne malam ya sa maka za a fara shi daga bango zuwa bango a sauki a ɗaukowar littafi a sauki a ɗaukowar littafi mafi karanci a sati kana da majalisi guda ɗaya mafi karanci ba wanda kake zuwa jin wa'azi ba wannan karatu ne na gama garin mutane amma karatu inda za a karanta maka karatu a koyar da kai aƙida da tauhidi da fiƙihu da hadisi da sira a karantar da kai a sauke littafi ka sa wani a sauke littafi ka sa wani a babin aƙida babin fiƙihu babin sira aƙalla ya zama na kana da wannan malamin da yake maka karatu sau ɗaya a sati don addini bai yiwa sai da ilimi sunna ba ta yiwa dole sai da sai da ilimi ba a sunna da jahilci ba a yin sunna da jahilci idan ka zauna da jahilci kuma za ka koma kalan waɗancan kenan abin da za ka koma yi shine kai kawai duk wanda ya ɗebo wani datti da wata ƙura ya watsa sai ya ɗebe ka saboda baka karatu baka karatu wannan yana daga cikin bambancin sunna da bid'a shine ita sunna motsi kaɗan za a ce maka je kai karatu saboda ka karanta duk wanda ya kawo wata magana ka duba alqur'ani duba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta yi daidai da su dauke ta maganarsa ta saba a je mishi kayan shi tun da kan sayyidina abubakar har zuwa ƙasa kowa ana daura shi ne akan wannan mizani amma ita bid'a ba haka take ba ita bid'a kai na ƙasa baka karatu sai dai ka jira ka ga me shehi ya tunano muku me aka faɗa ma shehi a mafarki sai ka runguma babu kuma tambaya wannan kuwa kai ga bata ce bata ce Allah ta'ala ya samu dace malam yace wa qawluhu da fadin Allah ta'ala da yace wa ma tahmilu min untha wala tad'u illa bi ilmihi Allah yake cewa babu wani abinda wata mace za ta dauka a cikinta ko ta haife shi sai da ilimin Allah duk abinda mace ta dauka a cikinta kuma ta haife shi to ta dauki cikin ne kuma har ta haife da izinin wa da izinin Allah kuma da iliminsa a nan malamai suka ce da Allah ya ce wa mata hamilu min untha ba ana nufin zallan mace cikin mutane ba mace mutum mace aljana mace dabba akuya saniya kaza da duk abin da wata mace cikin halittun Allah za ta ɗauka sawa'un wanda take haihuwa kai tsaye ne ko wacce take kwanci ta haihu sanadiyar kwai ko wani abu makamancin haka duka yana yiwuwa ne da ilimin ubangiji Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Allah shi ne yake sane da duk abin da wata mace ke ɗauka a cikinta da dukkanin abin da take aji take haihuwa wa qawluhu da faɗin Allah ta'ala da yace li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ta'ala yace don ku sani cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne bisa dukkan komai sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kewaye komai da iliminsa babu abin da Allah tabaraka wa ta'ala bai sane da shi duk abin da yake faruwa to yana faruwa ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da yake fita daga cikin ilimin ubangiji jama'a muna fahimta ku ba wani abin da yake fita daga cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala ko menene yana yiwuwa ne kuma yana faruwa ne da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kuma da sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wato ainihin wani abu ya fita daga cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala ba. Wa ƙauluhu da faɗin Allah ta'ala da yake cewa inna Allah huwar razzaƙo zulƙuwatil matin Allah maɗaukakin sarki huwar razzaƙo shi ne mai azultawa zulƙuwatil matin sannan kuma Allah maɗaukakin sarki shine ma'abocin ƙarfi ƙarfi tabbatacciyar ƙarfi na gaskiya da gaskiya to yana wajen Allah kaga yanzu malam ya gama kawo mana siffan Allah ta ilimi yanzu malam yana kawo mana tabbatuwan sunan Allah tabaraka wa ta'ala da siffansa ta ar-razzaq Allah shine yake azultawa babu wani wanda yake azultawa in ba Allah ba duk abin da mutum zai samu na arziki to yana samu ne da izinin Allah tabaraka wata'ala ko da wani ya zama sila na samun arziki to yana zama sila na ka samu wannan abin ne bayan kaddara ta rigaya a wajen Allah a cikin lauhul mahfuz cewa wannan arzikin naka ne daka mafi girman rawar da ɗan adam ke iya takawa a rayuwarka shine Allah yayi amfani da shi domin cika wata ƙaddaran da ya ƙaddara maka shi ba wai shi ɗan adam ɗin ya farar maka da wata sabuwar ƙaddara ba muna fahimta ko shi ɗan adam baya iya ƙaddara maka abin da Allah bai ƙaddara maka ɗan adam yana zama sila ne na ƙaddaran Allah ta iso zuwa gare ka saboda ka Allah shine mai azurtawa inna Allah huwar razzaq Allah shi ke azurtawa Allah shi yake azurtawa shi yasa kaga wannan ayan za ta nuna maka babu haufi dangane da kowa a rayuwa babu tsoro dangane da kowa a rayuwa tsoronka yana ga Allah ne shi kadai baka alakanta zuciyarka da wani cewa dolen dole sai ka rayu da shi kafin rayuwarka ta tafi a yadda ya kamata wannan in kai haka ma shirka ce shirka ce ba wani ɗan adam wadda wai shi ne in babu shi rayuwarka ba za ta yi ba a'a duk wani ɗan adam kafin ka ji ranka cewa shi ne komai naka to ba da tambayin shi tukunna yana zuwa sama in dai baya zuwa sama to ba shi ne komai naka ba saboda Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikinku da abin da ake muku alkawari yana ina yana sama kaga ko duk wanda baya haurawa sama to bai da alaka da arzikinka bai da alaka da samun ga ko rashin ka bai zama ya gano zaka samu ko ba zaka samu ba saboda arzikinka yana ina yana sama wane ne kuma a sama shine Allah shi ke saukar da arzikin lokacin da ya ga dama shine yake saukar da arzikin lokacin da ya ga dama sannan Allah ya ce shi Allah shine zulquwatil matin Allah shi ne ma'abocin ƙarfi ƙarfi tabbataccen ƙarfi na gaskiya da gaskiya duk wani mai ƙarfi to ƙarfinsa akwai tawaya a ciki domin yanzu in ka ɗauki gwamna yanzu gwamnan jihar bauchi ba yana da ƙarfi da iko a cikin jihar bauchi ba haka ne ko ba ka ba in ya tsallaka ya tafi jihar gombe ba wannan fawon tana nan ta ƙare gwamnan jihar gombe ya shigo cikin jihar bauchi ya yi amfani da fawonsa ta gwamnan jihar gombe ya ce zai wani project a jihar bauchi ƙarfinsa yana da iyaka sannan ƙarfinsa yana da tenuwa ƙarfinshin yana da tenuwa ko da mulki ne na sai ka mutu ai zai mutu to in ya mutu ina ƙarfin nashi yake ya ƙare allah shi ne mai tabbataccen ƙarfi wadda ƙarfin Allah bayi da iyaka sannan kuma bayi da ƙarshe sannan Allah ta'ala yana cewa laisa ka mithlihi shay'un babu wani abin da yayi kama da Allah wa huwa samiul basir Allah shine mai ji kuma shine mai gani Allah yana ji Allah kuma yana gani babu kuma wanda ya kama da Allah wato a wannan ayar malamai suna cewa Allah yayi martani ne zuwa ga wasu ɓangarorin mutane guda biyu da suka bayyana na farko ana kiransu da almushabbiha almushabbiha yare ne na aƙida su ne waɗanda suke kamanta Allah da bayinsa idan an ce Allah na ji sai su ce e yana ji lillahi sam'un ka sam'i sai su ce tabbas Allah na ji kuma ma irin jina lillahi basarun ka basari ya ce Allah na gani kuma irin yadda nake gani wai ma'ana shine garinsu tabbatar da cewa Allah na ji na gani sai suka zaki wai duk ma an maka bayani ka fahimci da gaske Allah yana ji yana gani to shine sai su ce da gaske ne Allah yana ji kuma yana gani irin ma yadda kake ji kake gani kaga ai bayani ya kare to bata tune su shi yasa sai Allah ya ce laisa ka mithlihi shay ba wani abin da yayi kama da Allah babu an ce Allah na da hannu sai su ce eh yana da hannu kuma irin hannunka Allah na da kafa eh yana da kafa kuma irin kafarka amma dai kai ma ka sani ai da kafarka da kafar doki ai ba iri ɗaya bane haka ne ko ba ka ba amma duka sunan su me kafarka kafa ce kafar doki ma menene kafa ce amma ba iri ɗaya bane to yaushe kuma zaka ce kafarka da ta Allah iri ɗaya ce yaushe zaka ce hannunka da hannun Allah iri ɗaya ne kako ba zai yi ba jinka da ganinka yana da rauni yanzu na juya na kalli gaban nan wanda suke gaban nan ina ganin su wanda suke waje ta bayan masallaci ina ganin su wanda suke bayan katangar nan yanzu zan gan su inda za a zib da gine-ginen nan gaba daya in tsaya daga nan wajen in kalli cikin gari idona ba zai iya hango abin da ke kofar gombe ba kai abinda ke nan kan junction din nan gidan man shafa ido na ba zai hango shi da kyau ba mota ce tana kusa da kai tana tafiya tana tafiya girman ta na raguwa a me a idonka shin girman motar ne yake raguwa a'a ganin ka ne yake raguwa saboda abun yana ƙara nisa muna ganewa ko amma ganin Allah haka yake ba haka yake ba sannan sai Allah ya ce wa huwa samiul basir to wannan kuma raddi ne zuwa ga wani bangare na biyu sune al mu'attila su kuma wai garin kar a kamanta Allah da bayinsa to shine kuma sai suke kore ma Allah siffofinsa mun gane ko wai saboda kar a ce Allah yayi kama da mutane to shine sai su ce a'a ba zai yiwu a ce Allah na ji ni ma ina ji ba tunda ai kai dan adam kan ai yanzu an tabbatar cewa kana ji kai ma ka yadda kana ji to sai su ce to tunda ni ina ji to Allah ma baya ji da haka sai su ce jin Allah sam'un ne bila sam'in ji ne amma ba ji ba to babu kenan kuma yi basarun bila basar ce gani ne amma ba gani bane saboda haka sai ya ce Allah baya ji Allah baya gani Allah bayi da hannu bayi da kafa bayi da kaza abinda ake so a ce maka shine ba Allah domin daga sanda aka kore ma mutum waɗannan siffofin ko aka kore ma Allah waɗannan siffofin gaba ɗaya to an kore shi kenan gaba ɗaya idan na zo na ce yanzu baka ji baka gani baka magana baka da hannu baka da kafa baka da ido baka da kunne me nake so in ce babu kai don waɗannan siffofin da waɗannan ga kaza da kaza ɗin su ne me su ne kai ɗin walillahi al-masalul a'la to Allah to sai ya musu raddi a wannan ayar duka sai ce ku masu cewa jin Allah irin jinku laisa kamithlihi shay ku kuma masu kore ma Allah siffofinsa cewa bayi da siffofi saboda dan adam na da siffofi to wa huwa samiul basir jama'a muna fahimta ko ina so mu dinga rike wannan wato yare na aqida domin duk sanda wani ya kawo wata shubuha sai ka fahimci ina zaka ajiye shi sai ka gane ashe batacce ne shi muna ganewa ko saboda haka Allah ta'ala ya ce inna Allah ni'imma ya'izukum bi inna Allah kana sami'an basira Allah ta'ala yake cewa lallai Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi Allah madaukakin sarki ya kasance mai ji ne shi kuma mai gani ne shi Allah yana ji Allah yana gani sannan kuma yace dan adam ma yana ji yana gani inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira to abin da ya kamata mu fahimta shine in kaga mu rike wannan babin da kyau a aqida in kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya kira kanshi da wata siffa ya kuma kira wani cikin halittunsa da wannan siffar to kamanceceniyar a suna ne amma ba a sifar ba suna ne ya zama ɗaya amma ba a me ba a sifar ba Allah sami an basira ne ɗan adam sami an basira ne sunan ne ya zama ɗaya cewa Allah na ji na gani ɗan adam na ji na gani amma jin Allah da jin ɗan adam ba iri ɗaya bane ganin Allah da ganin ɗan adam ba iri ɗaya bane kamar yadda baki duk sun haɗa a suna bakin mutum bakin kaza bakin agwagwa bakin doki bakin jaki bakin raƙumi duk sun ala suna cewa menene wannan baki ne amma iri ɗaya ne in ka je ka ce yanzu a baka kai da kafa a wajen mahauta me za a baka na rago ko na saniya ko akuya ba in ka samu masu yankan kaji ka ce a baka kai da kafa sai a baka nami na kaza duk sunansu kai da kafa amma siffansu ba iri ɗaya ba ne siffansu ba iri ɗaya ba ne mutum ba na da kai ba ba yana da kafa ba ka taɓa zuwa wajen mahauci kace a baka kai da kafa ya saro kai da kafansa ya baka zai yi kai ma ka san cewa kai da kafanka ba iri ɗaya ba ne da na saniya amma dai sunan ɗaya ne ai sunan ɗaya ne saboda ka shi kenan ba yadda za a yi ka ce allah na ji na gani kuma irin jinka irin ganinka ba zai yi ba shi yasa Allah yana cewa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar a wajen Allah duka ɗaya ne da wanda ya bayyana magana da wanda ya boye ta da wanda ya buye cikin duhun da ya aikata abin da zai aikata da wanda ya fito ya bayyana a cikin wuni shi dan adam jinsa yana da abubuwan da ke kara shi da abubuwan da ke rage shi haka ganinsa yanzu awa uku baya muna cikin me muna cikin dare ko muna cikin duhu idan ka tashi abin da ke gefenka ba za ka gani ba sai ka kunna mai sai ka kunna haske duhu kai yana rufe ganin ka gaba ɗaya ma amma yanzu haske ya fito haske ya bayyana gashi nan yanzu babu bukatun sai mun kunna fitila domin mu kalli junanmu haka ne ko ba ka ba sannan yanzu yadda nake maganan nan ku da kuke cikin masallaci kuna jina saboda na buɗe murya wanda suke waje suna jina saboda me saboda loudspeaker wanda suke cikin gidaje suna jina saboda loudspeaker inda za a kashe loudspeaker nan na wajen masallaci ba za su ji ba na cikin gida ba za su ji ba sannan inda zan yi ƙasa-ƙasa da muryata mu yi magana da bawan Allah nan da gefe na ku da kuke gabana ba za ku ji me muke cewa ba saboda me saboda kai jinka yana ƙaruwa gwargwadon yadda sauti ya ɗagu jinka yana raguwa gwargwadon yadda sauti ya yi me ya yi ƙasa amma shi Allah ƙarin haske a waje baya ƙara ganinsa duhu a waje baya rage ganin Allah daga murya baya ƙara jin ubangiji ƙasa ƙasa da murya baya rage jin ubangiji in na daga murya na yana ce ya rab Allah ya ji in wani ya yi ƙasa ƙasa ya kira ubangiji ne da an hafiya ya ce ya rab Allah ya ji jin Allah bai ragu ba saboda wancan ya yi ƙasa da murya jin Allah bai karu ba saboda wannan ya daga murya muna bayyanta ku malam saboda ma girman ubangiji da babbancin sa da dan adam ya nuna mana ma in kana so a amsa maka addu'arka to ka tashi can cikin duhun dare sannan ka yi ƙasa ƙasa da muryanka in zaka roki Allah idna da rabbahu nidaan khafiyan boyayyen kira kaga Allah da dan adam ai ba iri ɗaya bane so yana so mu fahimci wannan aqidar domin dama malam ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi ne na al-aqidatul wasitiyya domin bayani akan sifofin ubangiji shi yasa ai zamu ga tun daga farkon ayoyin da yake ta kawo yana ta kawo mana sifofin Allah ne go siffa ta ilimi wato siffa ta kudura da sauransu siffa ta arziki da sauran bambanci da ke tsakanin wato Allah subhanahu wata'ala da kuma da kuma bayinsa saboda haka mu gane bambanci cewa duk wani wanda ba Allah ba bawa ne shi kowaye shi duk wani wanda ba Allah ba ku rike wannan duk wani wanda ba Allah ba bawa ne shi kowaye shi bawa ne shi sawa'un manzo ne annabi ne mala'ika ne waliyi ne shehi ne wani salihi in dai ba Allah bane kai to sunanka bawan Allah bawa ne kai shi yasa bisa ga wannan yanzu in mun fahimci siffofin ubangiji da bambancinsu jama'a ku faɗa min yadda aƙidar komai Allah za ta karɓi a zuciyar mai hankali zai yi a ce wannan mai hankali ne kuma aƙidar komai Allah ta karɓi a zuciyarsa don Allah ta yi haka zai yi shi yasa akwai wani da ake ci mishi dan anti ai mun san dan anti wannan mahaukaci mai tare gashin da dan wiwin nan eh wanda shi baya ma bayyana shan wiwin sa a fili ya zauna ya sanya mata a tsakiyar sa ya sanya mata a gefe da gefen sa su kewaye shi yana tsakiyar sa yana shan wiwi eh akwai wani bidiyon sa da na gani tun a farkon bidiyon sai ce wannan karatu ne na mahaukata in ka san kai mai hankali ne ka wuce ba za ka fahimce shi ba eh to ni ko da yake ina da hankali sai na wuce eh eh kaga kuma dama a nan shine kusan jagoran bayyana aqidar komai Allah su kuma sauran ƴan uwansa ƴan ɗarika suna cewa wai wannan ba ita ce musulunci ba ba ita ce tijjaniya ba mu kuma abin da muke cewa shine ba cewa za ku yi ba ita ce tijjaniya ba ku ce da shi in ya isa ya zo ku titsiye shi ya bayyana muku a ina ya samu wannan a tijjaniya ai duk maganan da ya faɗi sai ya kawo baiti daga littattafan shehu ibrahim haka ne ko ba haka ba kaga kenan ba zai yi ku zo kawai ku ce ma mutane a wannan ba ɗarikan tijjaniya ba ce a'a ku kira shi ku zauna da shi ku ce ya buɗe ya karanto ina ya samu wannan a ɗarikan tijjaniya amma ku tsaya daga gefe ku ce a wannan ba tarbiyyar tijjaniya ba ce wannan kuma wasa da hankali ne abin da ya kamata mutane su fahimta shine ne shi da ya taso sai ya fasa bom ɗin lokaci ɗaya to su kuma ba haka suke so ba abin da ake so shine kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya dinga shiga cikin zukatan mutane kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har a isa inda ya isa ɗin ba tare da mutane sun ankara ba to shi kuma da ya zo sai ya karya teburin gaba ɗaya to sai mutane suka gano ashe ɗariƙar tijjaniyar ma hauka ce to ne shi yasa ake kokarin a ce a wannan ai ba ɗariƙar tijjaniya ba ce ku zo ku zauna da shi shi kan dai ba ya ce komai Allah ba ne Allah ya saka ma su malam Anas Idris daga Kano da Alheri su malam kaki su suka tashi suka bi shi har garinsu suka je mukabala da shi sai aka je aka samu wai bai da lafiya wai bai da lafiya eh eh kaji yace an hana shi to to yanzu tsakani da Allah jama'a in gaji asibiti ka samu marasa lafiya an ka gama gashe su sai ka ce me Allah ya bada lafiya ko to yau kuma ga Allah a kwance ba lafiya to yanzu ga Allah ba lafiya sai a ce wa ya bada lafiya ai inda gaske kai Allah ne to rashin lafiya ya ma rashin lafiya za ta tunkari ubangiji ta ina rashin lafiya za ta tunkari Allah shi za ka ce wani wani khalifa sarki ne ya yi wasu baki aka ce wasu manyan baki ne eh dama hukuncin shi ke na yi wai wasu baki ne suka zo suka ce su Allah ne masu aƙidar komai Allah ne sun zo wajen sarki sarki sa aka kai su masaukin baki na fada aka ajiye su aka wuni aka kwana aka sake ɗaukan wuni sai aka turo ma sarki cewa fa bakin gaba yunwa zai kashe su ya ce a ai shi Allah huwa yi tsaye wala yi ai Allah bai cin abinci saboda ka je a gaya musu ko dai su sauka daga aƙidar komai Allah ne su yadda su ba Allah bane a kawo musu abinci ko kuma su zauna a nan yunwa ta kashe su kage kayo ko in dai har Allah zai nema abinci kai akwai matsala ai ai akwai matsala kage ko ba yadda za yi kai hankalinka ya kama cewa wai akwai aqidar komai Allah ai mun karanta da ku anan a cikin littafin la ilaha illallah cewa daga cikin fassarori miyagun fassarori akwai fassarar yan aqidan wahdatul wujudi komai Allah ne wannan kafirci ne wannan kafirci ne kuma duk abin da dan anci yake karantowa la daga littafin sa yake karantowa ba wani abu bane daga kansa daga littafi yake karantowa daga littafi yake karantowa so don haka yanzu za mu gane bambanci tsakanin Allah da bayinsa shi kan shi jagoran aƙidar komai Allah ɗin shehu ibrahim ina yake yau ba ya mutu ba ina shehu tijjani yake mai tijjaniyan ba ya mutu ba yanzu wanda yake mutuwa ya cancance zama abin bauta wanda zai mutu yanzu ya cancancin ka zo faɗi ka kira sunansa bayan shi ma ya mutu yana mutuwa in yana maganin masifa ya yi maganin mutuwa makansa mana in yana maganin masifa ya yi maganin mutuwa makansa tunda har ya mutu kan ai ya nuna gazawansa haka ne ko ba haka ba ya nuna kasawansa shi yasa a wani littafi ma na sunan littafin hayatu gaufiz zaman wani muridin shehu ibrahim ya rubuta littafin don ya yi bayani akan rayuwarsa ya ce shehu ibrahim ya mutu kalman da yake maimaitawa shine ya rabbi hamsa da ka'ik ya ce abinda shehu ibrahim ya mutu da shi ke nena allah kara mun minti biyar wannan ba ibn taymiya ne ya rubuta ba ba muhammad bin abdullah ne ya rubuta su suka rubuta kayansu cewa shehu ibrahim ya mutu yana cewa a kara masa minti biyar a kara masa minti biyar don ya yi mai don ya gyara barlan da yi hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu mm abin da ya mutu da shi kenan ya mutu yana cewa a kara masa minti biyar a kara mai minti biyar wannan ba mu muka faɗi ba ka ku ai mutuwa ba ta yi kyau ba Allah ka raba mu da irin wannan mutuwa Allah kar mu abun irin mutuwan da muke fata shine mala'ikan mutuwa na isowa kanmu mu ji duniyar ta fita a ranmu ba abin da muke so kamar isa lahira a yanzu dukan da muke rayuwa kowa bai son mutuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha idan bawa ya so haduwa da Allah Allah na son haduwa da shi in bawa ya ki haduwa da Allah Allah na kin haduwa da shi aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullahi ai dukan mu ba ma san mutuwa manzo Allah ya ce a'a shi mumini in mutuwa ta zo masa idan aka yi masa bishara da gidan aljanna da rahamar Allah ya ga abin da Allah ya tanadar masa sai ya zama duk duniya ba abin da yake masa daɗi ba abin da yake so yanzu kamar abin da ke gabansa na isa wajen Allah to Allah ma sai ya zama yana marhaban da shi to mu irin wannan mutuwar muke so amma ka zo mutuwa kana ce a ƙara maka minti biyar ka dawo ka gyara kan a'a Allah ka raba mu da irin wannan mutuwa Allah ka raba mu da irin wannan mutuwar shi yasa wani dan tijjani ya taba ce min wai wai me yasa muke zagin shehu tijjani da shehu ibrahim ya ce mu shehu tijjani da shehu ibrahim ba zagin su muke ba kafurta su muke yi ba zagin su muke yi ba kafurta su muke yi din zagi ba addini ba ne amma wanda ya cancanci kafurci a ɗaura mai kaulashin wannan addini ne daga mu ba mu zagin su mu kafurta su muke don a wajen mu kafurai ne su ba za mu yadda da musuluncinsu ba har sai an zo an bayyana mana cewa waɗannan aƙidun da ke cikin littafansu aƙidun da ke cikin jawahirul ma'ani aƙidun da ke cikin yaqutatul farida aƙidun da ke cikin jawahirul rasail sai an zo an mana bayani mun gamsu cewa ba aƙidun shehu tijjani da shehu ibrahim bane in ko har wannan aƙidun su ne kun yadda waɗannan littattafan naku ne wallahi da su malaman da waɗanda suka rubuta littafi wallahi kafirai ne su duk kuma wanda ya ɗauro akan wannan aƙidar wallahi kafiri ne sai dai mu muna da wata aƙida guda ɗaya shine ba kuɗin goro muke mu ce duk wani ɗan ɗarika kafiri ba ne saboda akwai ɗan tijjaniyan da bai san me a cikinta ba shi an ruɗe shi ne da son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga nan kuma aka halakar da shi aka yi shi zuwa ga bautan shehunai an ruɗe shi ne shi kuma an hana shi yi karatu amma ko waɗanda sun san gaskiya eh akwai waɗanda sun san gaskiya ba daga nan garin bane wani makaryace tashi daga nan garin ya tafi gane ya je dinga zuba karya a gana ya je wata jan rawani irin na irin na yan shan jini ya tsaya a gaban jama'a a gane ya dinga surfa karya da yi ba daga nan garin ya tashi ba ha ya je ta karya mu yanzu ya zo nan yi mana wannan karyan mana zai yiwu ba zai yiwu ba wai ku daina fada da shehu tijjani wai saboda wai ɗarikar tijjani wai wai daraja ce wai kuma manzan Allah ne ya bada ita ƙarya kake yi wai manzan Allah ne wai ya bada ita wallahi wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne a ce akwai wata ɗarika da annabi zai bayar har ya mutu bai ba mu abubakar da umar da uthman da ali ba duka waɗannan sahabban san kaf aka tsallake kulafa'ur rashidun aka tsallake ashiratul mubashshiruna bil janna aka tsallake al muhajiruna wal ansar aka tsallake ashabu badrin aka tsallake ashabul bai'a bai'atul ridwan duka aka tsallake su gaba daya aka tsallake tabi'ai aka tsallake atba'u tabi'ina duka aka tsallake su duk manzon Allah bai bayar ba sai da aka samu wani bakin fata bayar rasuwar annabi da shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin kafin aka haife shi sai manzo Allah ya taso daga kabarinsa sai ya zo ya bashi dariƙa kenan wani wannan fa duk ya fi waɗancan sabon daraja kaf yana gaba da su duk wanda ya wannan itiqadin wallahi wallahi kafiri ne shi duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata falala da wani salati da manzo Allah ya zo da shi daga wajen Allah kuma bai ba mu Abubakar ba ya bari har abubakar ya mutu ba a bashi ba har umar ya mutu ba a bashi ba kafsa bansa suka mutu har manzo Allah ya mutu bai dawo ya ba wa matarsa Aisha ba da yace ya fi son ta akan kowa bai dawo ya ba wa babanta Abubakar ba da yace ya fi son sa akan kowa a cikin maza duk bai dawo ya basu ba sai da aka yi so kan wani bakin fata wani makaryaci wai anan ne wai wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taso sai ya bashi wannan salatin kuma yace da shi wannan salatin darajansa yana darajan alqur'ani sau dubu shida darajansa na darajan sama da darajan alkur'ani sau dubu shida wannan fa yana cin jawahirul ma'ani in an ce baya ciki kuma za mu zo nan da jawahirul ma'ani mu karanta shi jawahirul ma'ani ai muna da shi ba zagin ibn taymiya suke yi ba mu yanzu nan ba agatul wasiya ta ibn taymiya muke karantawa ba zagin sa da suke yi hana mu karanta littafansa saboda mun yadda cewa musulunci yake karantawa kuma mun san kwakwalen mutane zai dauki abin da yake ciki don Allah jawahirul ma'ani in an isa a sashi a masallaci a karanta shi a karanta shi a masallacin an isa na rantse muku da Allah ba zai karantu ba a wannan lokacin da wallahi ba zai karantu ba ba zai karantu ba saboda daga sanda abubuwan da suke ciki suka fara fitowa cikin kwakwalen mutane awamun nasu suka fara fahimta za su gudu yanzu galibinsu ma ba 'yan komedi ake mai da su ba galibinsu a 'yan komedi ake mai da su saboda kuma dama 'yan komedin ne allah ta'ala ya samu dace saboda haka za mu tashi insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu darasi na gaba akan ayan walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته